إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسفيه وخليله وعميله على وحيه ومبلغ الناس شرعه وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى وراقبوه سبحانه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه يراه فإن تقوى الله هي خير الوسايه وأعظمها وأجلها وأرفعها وهي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين من خلقه كما قال جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أيها المؤمنون إن تقوى الله جل وعلا هي الأساس الذي تدوره تدور عليه سعادة العبد في الدنيا والآخرة واتقوا الله عباد الله إن امتثال العبد لتقوى ربه عنوان السعادة في الدنيا وعلامة الفلاح في الآخرة وقد رتب الله على التقوى من خيري الدنيا والآخرة وكل من اتقى الله تعالى ولازم مرضاته فإن الله يكرمه في الدنيا والآخرة ومن أهم ثمرات التقوى في الحياة الدنيا أولا الخروج من كل ضيق والرزق من حيث لا يحتسب قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يجعل للمتقي فرجا ومخرجا من كل شدة وكرب وضائقة ويسوق إليه رزق من وجه لا يحتسب ولا يشعر به بخلاف الفاجر والعاسي فإنه يقع في الشدائد والضيق الحياة ثانيا تيسر الأمور قال سبحانه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا فمن اتقى الله تعالى يسر له الأمور وسهل عليه كل عسير ثالثا الهداية للعلم النافع قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم ويعلمكم الله فالتقوى وسيلة إلى حصول العلم يقول تبارك وتعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا أي علما تفرق به بين الحقائق والحق والباطل رابعا إطلاق النور قال تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا خامسا محبة الله تعالى ومحبة ملائكته والقبول في الأرض قال تعالى إن الله يحب المتقين لقيامهم بحقوق الله وحقوق خلقه وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا سادسا نظرة الله تعالى نصرة الله تعالى وتأييده وتسديده وهي معية الله ويقول تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنت كما قال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى سابعا التقوى سبب لجلب البركات قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولا ريب أن ما نحن فيه من قلة البركة ونقص الثمار وكثرة الآفات والأمراض إنما هو نتيجة حتمية لضعف الوازع التقوى وكثرة المعاصي ثامنا البشرى في الحياة الدنيا والآخرة المتقون لهم الكرامة في الدنيا والسعادة في الآخرة فقد بشرهم الله تعالى ببشارة كثيرة يقول تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة أما البشارة في الآخرة فأولها إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون تاسعا الحفظ من كيد الأعداء ومكرهم قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط فهذا تعليم من الله وإرشاد إلى أن يستعان على كيد العدو بالتقوى والصبر عاشرا حفظ الذرية قال سبحانه وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وقال تعالى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تهتف كنظلهما وكان أبوهما صالحا إحدى عشر قبول الآمال الصالحة قال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين فهذه أعظم ثمرة للتقوى لأنها سبب لقبول الأعمال التي بها نجاة العبد في الدنيا والآخرة اثنى عشر النجاة من هذا من عذاب الدنيا قال تعالى وأما الثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم الصاعقة العذاب الهود بما كانوا يكسبون وقال أيضا ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وقد نجى الله تعالى المؤمنين مع نبيهم صالح عليه السلام بإيمانهم وتقواهم أيها المسلمون ومن أبرز ثمرات التقوى في الآخرة أولا تكفير السيئات وعظم العجر قال تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا قال التبري رحمه الله ومن يخف الله فيتقه باجتناب معاصيه وأداء فرائده يمحو الله عنه ذنوبه وسيئات أعماله ويعظم له أجرا أي ويجزي له الثواب على عمله ثانيا يحشر المتقين يوم القيامة مكرمين معظمين قال تعالى يوم نحشر, يوم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ثالثا المتقون لا ينقطع لا ينقطع خلتهم وصحبتهم أبدا قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض أدون إلا المتقين ففي يوم القيامة تنقطع كل خلة بين المتخالين في غير ذات في غير ذات الله وتنقلب وتنقلب عداوة ومقتا إلا خلة المتصادقين في الله تبارك وتعالى رابعا المتقون في درجات الأولى آمنون قال تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة لأنهم في عليين في الغرفات آمنون والكفار في أسفل السافلين في الدرك الأسفل من النار خامسا يرثون الجنة ونعيمها قال تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا أي نبكي عليه الجنة كما نبكي على كما نبكي على الوارث مال المورث سادسا يساقون على على النجاعب إلى الجنة وفدا وفدا قال تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم لم يدخلوها خالد لم فادخلوها خالدين سابعا هم الفائزون بأعلى الدرجات الجنة قال تعالى إن للمتقين مفازة وقال سبحانه وإن, وإن للمتقين لحسن معاب أي حسن مرجع في مقعد صدق ومنقلب وقال عيدا إن المتقين في جنات ونحر عند ملك مقتدر في مقعد صدق عند ملك مقتدر أي مجلس حق لا لغو فيه ولا تعصيب وهو الجنة عند ملك مقتدر هذا عباد الله فصلوا على الحبيب المصطفى كما أمركم في محكم تنزيله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من شر حاسد إذا حسد ومن شر خائن إذا خانه ومن شر ماكر إذا مكر ومن, ومن شر كل منافق إذا نافق ومن شر ظالم إذا ظلم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين اللهم اجعلنا من المتقين واجعلنا من المخلصين يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وطهر ألسنتنا من الغيبة والنميمة والكذب يا رب العالمين اللهم أيدنا بنصرك يا عزيز يا قهار فاغفر, ذل فاغفر لآبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اهد شباب الإسلام والمسلمين وخذ بناسيتهم إلى الخير يا رب العالمين اللهم أنزل الأمن في ولايتنا ومخاذة خاصة وعلى نيجيريا عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين hudubar tana magana akan abubuwan da mai tsoron Allah yake samu a cikin wannan duniya da kuma lahira akwai abubuwa guda goma sha biyu da za su same ka a rayuwa sannan da abubuwa guda bakwai waɗanda za su same ka a gobe kiyama babban abin da ake nema a gurinka shi ne ka zama mai hannuwa idan Allah ya hana ka zama mai umurtuwa idan Allah ya umurce ka wannan a dunkule shi ne tsoron Allah Allah ya ce ka yi ka yi Allah ya ce ka bari to ka bari wannan shi ne abinda sayidina Ali ya fassara tsoron Allah bayan Allah almuttaqun in an ce su yi za su yi in an ce su bari za su bari Allah baya sa aiki sai ya faɗi abinda zai biya haka idan ka ji tsoronsa ka bar abinda ya hana kuma ka aikata abubuwan da ya umurce ka ya maka alkawari a cikin alkur'ani za ka samu abubuwa goma sha biyu a wannan rayuwa wanda kuma babu ɗaya a cikin sha biyu nan wanda ba ka so kowanne kana son ya same ka na akwai abubuwa guda bakwai da za su same ka idan ka mutu bayan mutuwarka a cikin abarinka ko a ranar tashin alkiyama wanda dukkansu bakwai ɗin su ma kana da bukatar su da haka sai mutum ya siffantu da waɗannan abubuwa da za a faɗi godiya ta tabbata ga Allah muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafararsa muna tuba zuwa gare shi muna neman tsari daga sharrin rayukanmu muna neman tsari daga munanan ayyukanmu wanda Allah ya shiryar da shi babu mai batar da shi wanda ku Allah ya batar da shi ba mai shiryar da shi muna shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah guda ɗaya sannan muna shaidawa annabi Muhammad bawansa ne kuma manzansa ne zababbansa ne kuma badadinsa amininsa ne akan wahayi mai isarwa mutane ne shari'ar Allah tsira da aminci su tabbata ga wannan manzo tare da alayensa da sahabbansa gaba daya bayan haka ya ku mu'minai bayin Allah ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ku kiyayi Allah tsarki ya tabbata gare shi kiyayewa ta wanda ya sani cewa Allah yana jin sa yana kallon sa domin tsoron Allah ita ce mafi ficiyar wasiya mafi girmar wasiya mafi bayyanuwar wasiya mafi daukakuwa a gurin Allah wanda ita ce wasiyar da Allah ya yi wa na farko da na ƙarshe wato a cikin halittarsa kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata yana cewa hakika na yi muku umarni waɗanda na umarce ku waɗanda na ba mu littafi kafin ku tare da ku ɗin ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ya ku muminai bayin Allah hakika jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala shine tushe mafi girma wanda kuma wato arzikin ɗan adam yake jujjuyawa a kanta cikin wannan duniyar da kuma lahira ku ji tsoron Allah ya ku bayan Allah sadar da umarnin Allah da tsoron da jin tsoron Allah shine abin da yafi maka cewa samun arziki a wannan duniya kuma shine alama ta rabauta a gobe kiyama Allah ya jeranta wasu abubuwa akan jin tsoron Allah a rayuwar wannan duniya da kuma rayuwar lahira dukkan wanda ya ji tsoron Allah ya tsare dokokinsa ya lizumci neman yardar shi Allah tabaraka wa ta'ala Allah zai girmama shi a wannan duniya kuma Allah zai girmama shi a lahira yana daga cikin abubuwa da tsoron Allah zai samar maka a cikin wannan rayuwa ta duniya abu na farko shine Allah zai fitar da kai daga cikin duk wani kunci kuma sannan zai baka arziki ta inda baka tsammani Allah tabaraka wata'ala ya faɗi wannan yana cewa wanda duk ya ji tsoron Allah ya tsare dokokin Allah to Allah zai azurta shi ta inda baya tsammani Allah tabaraka wata'ala zai sanya wa mai tsoron Allah mafita zai sanya mata zai sanya mishi mafita daga dukkan wani tsanani daga dukkan wani bakin ciki daga dukkan wani kunci zai koro masa arziki ta fiskar da baya tsammani ko ta firkar da ma bai sani ba sabanin fajirin mutum mai saban Allah domin shi yana afkawa cikin tsanani ne yana afkawa cikin kuncin rayuwa kuma baya iya gane haka gobe ma aikin saban zai aikata abu na biyu Allah tabaraka wata'ala idan ka ji tsoron Allah ka tsare dokokinsa ka umurtu da umurninsa kuma ka hannu da haninsa yana sauƙaƙa maka al'amura Allah tabaraka wata'ala ya ce duk wanda ya ji tsorona ya kiyaye dokoki da bai saba mun ba ya aikata abin da na umurce shi ya hannu daga abin da na hana shi Allah tabaraka wata'ala ya ce zan sanya ma al'amarin su sauki duk wanda ya ji tsoron Allah madaukaki Allah zai sauƙaƙa masa dukkan al'amuransa na rayuwa kuma Allah zai kawo masa sauki a cikin dukkan wani abin da ya zo wa mutane da tsanani abu na uku babu shakka Allah zai baka kyautar wani irin ilimi domin waɗanda suka ji tsoron Allah yana musu kyautar ilimi ba tare da cewa kokarinsu ne ya kai su ga wannan ilimin ba ubangiji tabaraka wata'ala ya faɗa cikin alkur'ani yana cewa ku ji tsoro na ku tsare mun dokoki na ku hannu daga hani na ku umurtu da umurni na zan ba ku ilimi wato tsoron Allah wasila ce zuwa ga dan adam ya kai ga samun ilimin da bai da tsammani ubangiji yana faɗa idan kun tsare dokoki na zan sanya muku furqanan shine zan sanya muku ilimi wanda za ku zamanto kuna rarrabewa tsakanin hakika da kuma tsakanin abin da ya shafi gaskiya da kuma abin da ya shafi barna abu na hudu Allah tabaraka wata'ala yayi alkawari zai ba wa mai jin tsoronsa sakar masa da wani irin haske a cikin zuciyarsa sakar masa haske a cikin rayuwa sakan ya masa haske a hanyar rayuwa ubangiji tabaraka wata'ala yana cewa idan kun ji tsorona kuka sanya idan kuka ji tsoro na zan sanya muku wato abin da ke rarrabewa ya haskaka zukatanku za ku iya gane duk wata shubuha da wata bata da za ta zo muku a cikin rayuwa abu na biyar shine da Allah tabaraka wa ta'ala zai ba wa mai tsoron sa wanda ya tsare dokokin sa ya umurtu da umurnin Allah ya hannu da hannuwar Allah Allah zai azurta shi da soyayyar Allah akan sa kuma Allah zai azurta shi da soyayyar mala'iku akan wannan bawa kuma Allah zai sanya ma wannan mutumin karbuwa a bayan ƙasa domin Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi yana cewa Allah yana son masu tsoronsa wato waɗanda suka tsayuwa da haƙoƙin Allah waɗanda kuma suka tsaya da haƙoƙin mutane Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin alkur'ani yana cewa lalle waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari da sannu zan sanya musu ƙaunata in ji Allah zan sanya musu soyayya ta gare su abu na shida ubangiji tabaraka wa ta'ala ya yi alkawari ga duk wanda ya tsare dokokinsa zai taimake shi a cikin rayuwa zai karfafa shi akan dukkan wani abu zai tabbatar da shi akan gaskiya zai kuma kasance tare da shi duk inda ya kasance Allah ya faɗi cikin alkur'ani yana cewa shi Allah yana tare da ku duk inda kuka kasance kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya ma annabi Musa da Harun amincin Allah ya tabbata gare su yana ce musu kada ku ji tsoron komai ni ina tare da ku ina kuma jin ku ina kallon ku abu na bakwai abinda Allah zai yi ma ɗan adam a lokacin da ɗan adam din ya tsaya da jin tsoronsa ya kiyaye dokokinsa babu shakka tsoron Allah da yake da shi zai zamanto wato sanadi na jawo masa arziki na jawo masa albarka a cikin rayuwa Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa da mutanen alkariya za su yi imani kuma su ji tsoro na su tsare dokokina babu shakka da na buɗe musu albarkar sama da kuma ƙasa da sun ci daga ƙarƙashin ƙafafuwansu babu shakku abinda muke ciki a yau na ƙarancin albarka na tauyewar 'ya'yan itace na kuma rashin samun albarka a rayuwa waɗannan duka suna faruwa ne saboda yawan wato zunubai da muke aikatawa da kuma wasu irin cututtuka da suke damun mutane nama waɗannan abubuwa duk suna faruwa ne sakamakon abin da mutane suke da shi na ƙarancin tsoron Allah akan dokokin Allah na kuma aikata yawan sako da suke aikatawa a cikin rayuwarsu ta yau da kullum abu na takwas Allah ya yi alkawari cewa zai azurta ko zai yi albishir ga waɗanda suka zamanto a wannan rayuwa suna jin tsoron Allah suna tsare dokokin shi Allah yana cewa masu tsoron Allah ana girmama su a wannan duniya ana kuma ba su arziki a gobe kiyama kuma sannan Allah tabaraka wa ta'ala yana musu albishir da albishirori da yawa a cikin alkur'ani daga cikin su Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa ku saurara lalle waliyan Allah ba su da tsoro idan suka tashi zuwa lahira kuma ba su da bakin ciki idan suka tashi zuwa lahira daga wannan duniya din su ne waɗanda suke bayin Allah da suka yi imani kuma suka zamanto masu tsoron Allah suna da albishir a wannan rayuwa ta duniya sannan kuma suna da albishir a cikin rayuwarsu ta lahira albishirinsu a wannan duniya albishirinsu a lahira shi ne wani farko Allah tabaraka wata'ala ya faɗi yana cewa lalle masu imani waɗanda suka ce Allah shi ne Ubangijinsu sannan suka daidaita akan umarnin Allah mala'iku suna sauka akan su radar mutuwarsu suna ce musu ba ku da bakin ciki ba ku da damuwa kuma kar ku ji tsoron tafiya lahira ana ma muku albishir da aljanna saboda aljannar dama an kasance an muku wa'adinta kuma tana nan tana jiran ku abu na tara Allah ya yi alkawari da dukkan mutanen da suka ji tsoron Allah suka tsare dokokin shi Allah ya yi alkawari zai kare su daga kaidi na makiya da makirci irin na makiya Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa idan kun ji tsoro na kuka tsare mun dokokina ba ku saba mun ba kaidin masu makirci ba zai shafe ku ba Allah tabaraka wata'ala ya ce na kewaye duk abin da kuke aikatawa wannan sanarwa ce daga wajen Allah da kuma irshadi daga gurin Allah akan cewa zai kiyaye masu imani masu tsoronsa akan makircin waɗanda suke abokan gabansu ta sanadiyar jin tsoron Allah ta sanadiyar haƙuri akan bin Allah tabaraka wata'ala abu na goma Allah zai kiyaye zuriyar da zaka mutu ka bari a lokacin da ka rayu don jin tsoron Allah ka tsare dokokinsa kuma ka bar saba mashi Allah tabaraka wata'ala ka umurtu da umurnin Allah ka hannu da hannuwar Allah to Allah yayi alkawari bayan mutuwarka zai kiyaye maka zuriyarka ƴaƴanka da matanka da jikoki ya faɗi wannan a cikin alkur'ani yana cewa ku ji tsoro waɗannan su ji tsoro da za su bar wata wasu daga bayansu wata zuriya mai rauni ba ta da abinci ba ta da yadda za ta yi kuna jin tsoro a kansu to ku ji tsoron Allah shi ne maganin abin da zan kiyaye zuriyarku da kuka bari ku faɗa musu maganganu waɗanda suka dace da shari'ar Allah ku ɗora su akan bin Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya bada misali a cikin alkur'ani a cikin suratul kahfi a inda ya bayyana cewa ga wata katanga za ta faɗi saboda dukiyar wasu marayu Allah ya umurci Khadir da Annabi Musa cewa su gyara wannan katangar su tsayar da ita ba don komai ba saboda akwai dukiyar marayu a ƙarƙashin wannan katanga idan ta faɗi dukiyar za ta bayyana wasu kuma za su iya kwashe ta Allah ya ba da dalili ya ce kaɗai abin da ya sa ni tsare dukiyar waɗannan yara saboda ubansu nagartaccen mutum ne na ga idan kana son Allah ya kyautata zuriyarka ya tsare maka ita ya mata duk abin da ya kamata to ka ji tsoron Allah ka tsare dokokin Allah ka umurtu da umarnin Allah ka hannu kuma da hannuwar shi Allah tabaraka wa ta'ala abu na goma sha ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala ya yi alkawari ga waɗanda suke tsoronsa cewa zai karbi ayyukansu nagartattu ya faɗa a cikin alkur'ani yana cewa babu shakka ina karɓa ne kaɗai daga waɗanda suke jin tsoron Allah wannan ita ce mafi girman albishir da sakamakon da tsoron Allah yake bayarwa domin ta sabbaba cewa za a karɓi ayyukanka ne saboda ka zamanto mai tsoron Allah kuma da wannan ne za ka tsira cikin wannan duniyar da kuma lahira abu na goma sha biyu shi ne Allah ya yi alkawari akan waɗanda suke tsoronsa suka tsare dokokinsa suka hannu da hannuwansa suka umurtu da umarninsa Allah tabaraka wa ta'ala ya yi alkawarin tseratar da su daga azaba ya faɗa yana cewa a haƙƙin samudawa yana cewa ai samudawa mun shiryar da su sai suka zaɓi makanta shine suka zaɓi ɓata suka zaɓi rashin tsoron Allah da saba mashi Allah tabaraka wa ta'ala akan shiryar da muka basu sai muka kama su da wata tsawa da kuma azaba ta kaskanci da wulakanci saboda abin da suka zamanto suna aikatawa Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana cewa yana yana tseratar da waɗanda suka ji tsoron Allah suka kuma kasance masu takawa masu bin shi Allah tabaraka wa ta'ala ya tseratar da wasu da dama daga cikin muminai waɗanda suke akan matsalar da suka samu cikin rayuwa da haka ya tseratar da samud a ya tseratar da salih ya tseratar da waɗanda suka yi imani da salihu da tsoron jin Allah da tsoronsa shi Allah da kuma tsare dokokinsa ya ku musulmai yana daga cikin abubuwa mabayyana wanda Allah zai yi ma ɗan adam a rayuwarsa a lahirarsa waɗannan abubuwa da muka ambata dukkan su a duniya ne ɗan adam zai same su a cikin rayuwarsa amma abubuwan da Allah tabaraka wata'ala ya tanada waɗanda suka ji tsoron Allah idan ya tada alkiyama na ɗaya daga cikinsu shine Allah tabaraka wata'ala yayi alƙawarin zai kankare kurakuransu kuma zai girmama ladansu ya fada cikin alkur'ani yana cewa wanda duk ya ji tsoron Allah zan kankare kurakuransa kuma zan girmama su kelin awon aikinsa ya nauyi imamu tabari yana cewa duk wanda ya ji tsoron Allah ya kuma kare dokokin Allah ya hannu da hannuwar Allah ya umurtu da umarnin Allah ta hanyar nesantar ayyukan zunubai da kuma ba da farillar da Allah ya dora masa to Allah zai kankare masa dukkan zunubansa da kurakuransa kuma zai girmama wato ma'aunin auna aikinsa a gobe kiyama ana Allah zai bashi sakamako gwaggwaba zai bashi lada da kuma saka shi cikin gidan aljanna abu na biyu wanda Allah zai yi wa masu tsoron Allah a ranar lahira Allah zai tada masu tsoron Allah ranar tashin alkiyama yana masu girma masu Allah yana girma masu yana kambama al'amarinsu ya faɗa cikin alkur'ani yana cewa ranar da za mu tada masu tsoron Allah zuwa ga Allah mai rahama za mu kawo su jama'a jama'a waɗanda muke musu rahama tare da gafartawa da ba su manya-manyan masaukai da gidaje abu na uku wanda Allah zai yi wa masu tsoron Allah a gobe kiyama shine masu tsoron Allah soyayyarsu da suka yi a wannan duniya ba ta yankewa abotarsu da suka yi inda dan Allah ce suka gina tsoron Allah a kai suka yi abota akan wannan ba za ta yanke ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ce abokai guda biyu a wannan rana sashinsu da sashi makiya ne sai waɗanda kadai suka gina soyayyarsu akan tsoron shi Allah tabaraka wa ta'ala a ranar tashin alkiyama duk wata dangantaka tana katsewa in ba akan tsoron Allah aka gina ta ba in dai an yi soyayyar dan abin duniya ko dan siyasa ko dan kudi ko dan wani abu ka gina soyayyar ka ba dan Allah ba ga masoyin Allah yana bin Allah baka san sa amma kana son wani saboda abin duniya babu shakka Allah ya ce zan katse wannan soyayyar kuma za ku la'anti juna a ranar tashin alkiyama kuma zan sanya kiyayya zan sanya kiyayya a tsakaninku sai dai waɗanda suka yi abota wajen gaskata shi Allah tabaraka wata'ala abu na hudu wanda Allah zai ba waɗanda suke masu tsoron Allah a ranar lahira yace masu tsoron Allah zan tayar da su akan wata daraja madaukakiya kuma zan ba su aminci da duk firgicin da yake faruwa a ranar tashin alkiyama Allah tabaraka wata'ala yana cewa an kawata ba waɗanda suka kafirta rayuwar duniya suna yin ba'a ga waɗanda suka yi imani a wannan rayuwar duniya Allah ya ce waɗanda suka ji tsoro na zan mayar da su sama da su ranar tashin alkiyama saboda waɗannan masu tsoron Allah na saka su a wani guri da ake kira illigin wasu bedaye ne suna amintattu a ciki kafirai zan sanya su a ƙasan ƙasa ana tattaka su suna ƙarƙashin wutar jahannama abu na biyar wadda Allah zai yi ma waɗanda suke masu tsoron Allah Allah zai gadar musu da aljanna da ni'imomin aljanna din Allah ya faɗi cikin alƙur'ani yana cewa waccar aljanna ɗin mun gadar da ita ne daga cikin bayinmu wanda ya kasance mai tsoronmu ai muna gadar masa da gidan aljanna kamar yadda muka gadar da dukiyar wanda ya mutu ga wanda ya gaje shi haka za mu gadar musu da gidajen aljanna abu na shida ubangiji ya ce masu tsoron Allah zan sa a koro su zuwa gabana wato zuwa ga aljanna jama'a jama'a kamar yadda ya faɗi yake cewa za a koro masu tsoron Allah zuwa ga Allah ubangijinsu daga nan za a wuce da su gidan aljanna jama'a jama'a har lokacin da za su zo ƙofofin aljanna sai a buɗe musu sai kuma mai tsaron gidan aljanna ya ce amincin Allah ya tabbata a kanku ku ji daɗi a cikinku kuma ku shige ta kuna masu dawwama abu na bakwai abinda Allah zai yi ma waɗanda suke masu tsoronsa masu tsare dokokinsa masu hannuwa da hannuwansa masu umurtuwa da umarninsa su ne waɗanda suke masu samun babban rabo da wata daraja madaukakiya a cikin aljanna domin Allah ya ce lalle masu tsoron Allah suna da samun rabo ubangiji ya sake faɗi tsarki ya tabbata gare shi yana cewa lalle ya tabbata ga masu tsoron Allah suna da kyakkyawar makoma ai suna da kyakkyawar majuya kuma suna cikin wani guri na zama na gaskiya waɗanda suke jujjuyawa a ciki dan ni'imar shi Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi a cikin alkur'ani yana cewa lalle masu tsoron Allah suna cikin aljanna da wata korama wato a wani guri na zama wanda yake na gaskiya kuma a wajen shi Allah mai mallakar komai mai iko akan wannan Imam al-Qurtubi yake cewa ai suna da wani majalisi na gaskiya babu yasassun magana a ciki babu zunubai a ciki wannan wannan majalisin shine gidan aljanna wajen shi Allah tabaraka wa ta'ala mai iko akan komai ku yi ma Allah ku yi manzo Allah salati sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ubangiji ya umarce ku cikin alqur'ani lalle Allah da mala'iku suna yin salati ma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ku masu imani ku yi wa annabi salati tare da sallamawa Allah kai kai ma wannan manzo aminci da sallama kai masa salati ya Allah kai masa albarka da bisa sauran annabawa tare da alayensa da sahabbansa duka gaba daya Allah ka buwayar da musulunci da musulmai ka dirkakar da waɗanda suke makiyanka makiyan addini ka taimaki bayinka waɗanda suke masu tsayin ta Allah tabaraka wa ta'ala ya ubangijin talikai ya Allah muna neman tsari daga sharrin mai hasada lokacin da yake hasada muna neman tsari daga sharrin mai ha'inci a lokacin da yake ha'inci muna neman tsari daga dukkan makirci a lokacin da mai makircin yake makirci muna neman tsari ya Allah daga dukkan wani munafiki a lokacin da yake munafurci muna neman tsari ya Allah daga dukkan wani azzalimi a lokacin da yake zalunci ya rayayye ya dawwamame ya ma abocin daukaka da girma ya ubangijin talikai ya Allah ka sanya mu cikin masu tsoronka ya Allah ka sanya mu cikin masu tsoronka ya Allah ka sanya mu cikin masu tsarkake ka ya Allah ya ubangijin talikai ya Allah ka tsarkake zukatanmu daga munafurci ka tsarkake harsunanmu daga ƙarya da giba da annamimanci ya ubangijin talikai ya Allah ka karfafe mu da taimakonka ya mabuwayi ya mai rinjaye ya Allah ka gafarta ba iyayenmu maza ka gafarta ba iyayenmu mata da suka mutu ya ubangijin talikai ya Allah ka warkar da marasa lafiya Allah ka warkar da marasa lafiya Allah ka warkar da marasa lafiya Allah ka ji tausayin mamatanmu Allah ka ji tausayin mamatanmu Allah ka yi musu rahama ya Allah ya ma'abocin ɗaukaka ya ma'abocin rahama ya ma'abocin gafara ya ma'abocin gafara Allah ka gafarta mana da mu da su duka gaba ɗaya Allah ka shirya da matasan musulmai da musulmai Allah ka yi riko da matasan nan zuwa ga wato ka yi riko da kwakwalen su zuwa ga abin da zai musu amfani duniyar su da lahira Allah muna roƙonka ka saukar da aminci da zaman lafiya a cikin wannan jiha ta Gombe a keɓance da kuma Najeriya gaba ɗaya muna roƙonka ya Allah ka ba mu rabo mai kyau a wannan duniya ka kuma ba mu rabo mai kyau a lahira ka tseratar da mu azabar wuta wa qumu ila salatikum wa sawu suhufakum yarhamukumullahu wa iyyakum